بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daren litinin 29 ga watan shawwal bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 29 ga watan 5 2022 miladiya a wannan cibiya ta ta dawo hadithin salafiya wanda babban malami baba abdulrahman ashek muhammad awal adam albani zari ya asasa a ajinmu na koyon karatun alkur'ani mai girma da malamin ya sawa suna ajin malami a hayayula wanda aka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizozi wannan shine karatu ko majalisi na 37 Allah ya ji kan malamin mu ji kan malami a hayayula da sauran malamai da dukkan musulmi gaba daya a karatunmu na jiya muna cikin suratul mutaffifin mun tsaya aya ta 18 16 na'am mun tsaya aya ta goma sha bakwai allah da za mu tashi ta sha takwas so kamar yadda karatun ya gudana yadda aka saba za mu karanta suratul fatiha amma tare saboda ayoyinmu suna da tsawo na yau za mu karanta suratul fatiha gaba ɗaya so ɗaya ne sai mu dawo mu karanta suratul mutaffifin daga farko zuwa inda muka tsaya sai a ƙara sannan insha Allah a ci gaba da yadda aka saba Allah ya taimake mu to mu koma suratul fatiha gaba ɗaya zamu karanta a tare
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to sai mu je mu kafifin farko بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم الذين يكذبون يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون na'am na jiya muka tsaya a nan muka tsaya jiya za mu- za a saurara a karanta kamar da aka saba sannan a amsa ko bayan an yi bayanin tajawidi da kusakurai da ake yi bismillahir rahmanir rahim a sai an saurara tukunna ko kalla inna kitabal abrari lafi illiyin وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نقرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون tajawidi ko bismillahir rahmanir rahim innal abrara duk inda nunin take da shadda duk inda aka ga nunin da shadda ko mimun to ana ba a so a wuce da sauri a tsaya a gunna akai shine a tsaya a nan nage inna innal abrara kar a wuce da gudu a ce innal abrara kawai a akwai sauti da yake fitowa daga hanci shine gunna inna da nunun da mimun masu shadda a farko ko a tsakiya ko a ƙarshen karatu duka sai an musu ko da yaushe innal abrara abr wannan ba wannan tana da sukuni a kanta kuma tana da cin harfan nan guda biyar da ake cewa qutubu jadd guda biyar ba a so a daure su tam abr sai a ce abr ba abrara ba kar a daure ram a dan shafa mata wasalin da ya biyo bayan ta kai tsaye abrara na ko afuwan kalla inna kitabal abarari lafi illiyin na'am afuwan ai hakuri na an yi tsallake wama adaraka wama oh tun tashin farkon ne ma ko a afuwan kalla ayat da ya kamata mu tashi to Allah ya sa muna cikin al'abrar din kalla inna akwai aljaiz munfasil kenan saboda harfan daban kalla daban inna kuma daban to wannan madda ce kalla inna ay gunna akan wannan nun din kitabal abarari ab ab wannan bawun din sai ayi mata kalkala kamar da bayani ya gabata lafi illiyin to wannan sai an kiyaye illiyin illiyin lamun tana da shadda sannan ya'un ita ma tana da shadda sai kuma wata ya'un a gabanta illiyin ba illin ba illiyina illiyina al'ain sannan lamun mai shadda mai kasra illiyin kalla inna kitabal abarari lafi illiyin illiyin wa ma adaraka ma a ja sauti adar kara daure tamo ka ce adil shi ake cewa kalkala din wa ma adraka wannan rawun din a kaurara ta saboda tana da fataha ne ra kara ce raka kawai raka raka wa ma adraka ma illiyun anan kuma illiyun na farko illiyin nan kuma illiyun wa ma adraka ma illiyun duka kuma ainun ainun ne ya kamata dan ja alamata ba illiyun ba kawai ai illiyun kitabun marqum mun wuce shi a baya kitabun marqum ai gunna tsakanin ba'un da mimun za a ga ba'un tana da dammatan guda biyu ko kuma duk sun kalli wuri daya to da an ga wannan kawai ma'ana za a yi gunna kenan kitabun marqum kitabun kar a wuce da sauri a ce kitabun marqum a'a kitabun marqum ko yashhaduhu almuqarrabun yashhaduhu almuqarrabun wannan ram din a kaurara ta kafin kuma ka a ce muqarrabun ko ko muqarrabun sannan ha babba kar a dinga wahalar da kai a ce yashha a'a yashhaduhu kawai yashhaduhu almuqarrabun kar a ce ha din mutum ba sai ya takura ba wurin fadin ha babba yashhaduhu almuqarrabun innal abarara wannan nun din ai mata gunna al ab bawu din ai mata kalkala kame da ya gabata ab abarara rawun din duka guda biyu za a yi musu tafkhimi za a kaura su rara ba rara ba rara innal abarara duk inda rawun take da fataha ko gamma to ana so mutum ya kaurara bakinsa ko haka masu karatun masu yaren suke karanta abarara ba abarara ba kawai rara rara إن الأبرار لفي نعيم العين أكياي كأتي لفي نعيم كوي آه عين عين العين لفي نعيم على الأرائك على الأرائك مدنا أجا صوتي أول za a ga alamar tafiyar tsutsa akan alifin ara'iki yanzurun wannan nuna din babu komai akan ta alamar gunna kenan yanzurun kar mutum ya ce yanzurun kawai a'a على الارائك ينظرون nunin din ba komai akan ta alamar za a yi mata gunna kenan harafin da biyu shine ba'un kuma ko ruwan wannan round din a kaurara ta saboda mai dhamma ce yanzurun ta'rifu ba ta'rifu ba ta a daure al'ain din ta'rifu ko kar mutun ya ce ta'rifu a'a ta'rifu a daure al'ain da kyau تعرف في وجوههم وجوههم نظرة النعيم نظرة نظرة النعيم نظرة النعيم النعيم قانون النا أكنت أقوي شدكو dan haka za a yi mata gunna kenan nadratan na'im kan mutum ya ce nadratan na'im a ya dan yi gunna akan wannan nunan din ta an-na'im nadratan na'im yusqawna min rahiqin mirra wannan round din za a kaurata min rahiqin mahtum mahtum khitamuhu misk idan mutum zai tsaya anan misk ya daure sinun a daure ko mai kafin tunda miskun ne a rubuce amma idan za a tsaya akan harafi sai a yi mushi dauri a mai skun ko to khitamuhu sai mutum ya ce misk kamar s da k misali kenan misk khitamuhu misk kan mutum ya ce khitamuhu miskun ko misku a'a tun za a tsaya akan wani harafi to ana daure shi ne khitamuhu misk shikenan wa fi dhalika a kiyaye zalun a kiyaye zalun tana yawan maimaituwa wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ba wahala wa mizajuhu wannan zayu kame da muke cewa zariya zakariya din haka ne ba wahala wa mizajuhu min nuna din ba komai akan ta alamar gunna kenan min tasnim tasnim sinun ce ba wahala ainan yashrabu ainan yashrabu ain al'ain ainan yashrabu za a ga fatahata ne akan nunun ɗaya kuma ya saba da ɗaya ɗaya ɗaya gaba alamar gunna kenan ainihin ya shirabu a ɗanji gunnan ya shirabu ainihin ya shirabu karɓin mutum ya wuce da sauri ainihin ya shirabu to ba haka ake karatun ba ainihin ya shirabu shi ne daidai ainihin ya shirabu a ɗaure kuma wannan shinu ɗin in ba harufan nan guda biyar ba na kalkala kowane harafi ana so a ɗaure shi tamau amma sai waɗannan guda biyar ɗin ƙoƙo bujatin su ne ba a ɗaure su amma ba haka ba duk wani harafi da ka zo kan shi a ɗaure shi tam yash rabu ka a ce yash rabu yash rabu ko ainihin yash ra wannan ramu ɗin kuma a kaurara ta saboda mai fataha ce ana gane a jama'a ko yash rabu bihal muqarrabun mun wuce irin ta muqarrabun ramu ɗin a kaurara ta innal ladina inna wannan nunan din ai mata gunna ji inda take kowa ina innal ladina akiyayi zal tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran gaba na sama manya guda biyu da innal ladina in ka faɗi daidai kai ma za ka ji ladina innal ladina amma mace ce innal lazina kaga za a ji ba ita ba ce ladina ba za a ji harafin yayi haka fito da sauti mai karfi ba innal ladina ajramu ajr aj yana da cin harufan nan guda biyar kutsar wajidin ba a ɗaure su ta mu aje ramu aje ka a ce aj a aje aje kamar ba a ce aja ba ba a ce kuma aje ba tsakatsaki aje innan ladina aje ramu wannan rawunin a kaurata kanu minan ladina amanu ya hakun ya hakun a kiyaye haƙarama ya hakun wa idha a kiyaye zalun wa idha marru bihim akiya ra'un akaurarata yataghamazun balarabi bai cewa yataghamazun bai cewa garba misali sai ce warba akiya waɗannan harufan da ba mu da su a yaran mu mu kokari mu dinga samun su a hankali a hankali yau da gobe ko yataghamazun ba gamazun ba wa idha marru bihim yataghamazun a a yatagham gham gham yataghamazun a daure kuma kowa zai iya Allah ya ce wala kada yassana alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir mun sauwaki alqur'ani dan ya zama ambatu shin akwai wanda zai tunani akan hakan eh ga mu bakin fata ta kari dan Najeriya dan Sudan dan Chadi ya je ya kara da Larabawa kuma ya fi su iyawa za a gwada ka a tajawidi za a gwada ka a karfin hadda har ma tafsiri kuma a cinye su kaga Allah ya ce Allah ya sauwake ma'ana in dai mutun yayi wallahi zai iya da izinin Allah ba wanda kuma ba zai iya ba ba wata kabila a duniyan nan da ta ce ita qur'ani ya mata wahala Allah ya sauke shi kowa zai iya kawai dai abin da ake so a samu kulawa ta musamman mutum ya bashi lokaci shi ma sai ya dan san maka ma ta yasar Allah ya taimake mu innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yahakun wa idha marru bihim yataghamazun gha yataghamazun wa idhan qalabu da akiyaye wa idhan qalabu wannan alhamza guda biyu bayan zalun akwai wani alifin in kalabu ma akwai wani alifin ba a kallon su gaba ɗayan ana karatu idan kalabu ka ce idan an kalabu a idan kalabu kamar ba sa nan wa idan kalabu sai hukuncin mu kawai ya kalli nunan ɗin nan ba komai a kanta da haka za a yi mata gunna kenan wa idan kalabu ga madda kenan ko ila shi ma madda a ja sauti kenan ahlihim ahlihim asali to sai a ce ahalihi mun kalabu ahalihi mun kalabu kuma wa idan kalabu ila ahlihi mun kalabu ila ahlihi mun kalabu fakihin fakihin wanda suka saba da warshi za su cewa fakihin a'a fakihin ba ja ba fakihin ba fakihin in kalabu ila ahlihi mun kalabu wa idan qalabu ila ahlihi munqalabu fakihin ba fakihin ba mutun ya koma wani riwayar kenan fakihin wa idza ra'awhum qalu qalu ga madana inna aigunna akanta ha alamar ja ula'i duka ja ha ula'i duk sai an ja sauti ladallun irin na gairi magdubi alaihim wala dalil ko mun saba da shi wa ma ursilu ga madda ur wannan raunin a kaurara ta saboda abin da biyu bayanta mai dhamma ne ursilu alaihim akiya alaihim alaihim hafizin ha hafizin فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون alal ara'iki shi ma mun yi a baya yanzurun hal fuwiba a kiyaye sa'un ba su wiba ba ta ta har tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran saman nan ta ta ta fuwiba ba su wiba ba kaga su wiba sinun kenan ko fuwiba za a ji ta dan makale kuma za a gane in mutum ya faɗi daidai kame da za ga alƙalan musabaka suna yi in mutum ya yi karatu sai ce gyara suna ji ne yau da gobe Allah ya taimake mu hal fuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun karshen sura kenan insha Allah sai mu amsa bismillahir rahmanir rahim كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وكما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون kar a ce ya da hakun a ɗaure zalun ɗin nan ko ya hakun ko in a kuma kiyaye zalun zalun ɗin nan innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار بل يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم أكرمت gaban wasu na cewa nazara a nab nab ko ba za- ba za'un bace ko ba nazara ba nab nab adad ko wala dalil ta'rifu na'am ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im hmm hmm Mm. Zalulun nan ta wasu ba ta zalika, wa fi zalika, wa fi zalika Aha. تسليم to ba bambanci da idza da ya tagama zul idza a kiyaye zal din wa idza wa idza marru bi yatahadathu karanta so biyu kenan ko so daya a maimaita ta Mm. har yanzu dai wasu na cewa nazara kuma yana fitowa ba na ba za ba ne ko na gwad agwad na gwara ba nazara ba ko ta'arifu na'am ta'arifu bi wujuhihim na to ba kuma za a gyara hankali na'am Mm. Na'am. Mm. Mm. to mu karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إنا هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim je mun ji bayani akan mutanen banza ko inda kitabul fujar da fi sijin inda ake aje littafin ayyukan su can kasan kasa Allah ya tsare mutanen banza sannan kuma za su shiga wuta Allah ya tsare to yau Allah ya ci gaba da cewa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin tabbas kalla inna kitabal abrari lafi illiyin lalle littafin mutanen kirki inda ake rubuta ayyukan mutanen kirki to ana aje shi a wani guri da ake cewa iliyin sai Allah ya ce wa ma adraka ma iliyun me ya sanar da kai game da abin da ake cewa iliyun ka san ku me ake cewa iliyun to iliyun din shine wani wuri a can saman samai can saman sama idan an dauki ran mumini kowannen mu na da littafin shi yanzu ana ana rubuta masa idan mutum mutumin kirki ne to sai a dauki record book din shi kenan sai a je a je can saman samai an gane ku ina ake ajiye littafin saboda kamar yadda dai ake filin yanzu a wurare za a ganin an ce junior staff nan kuma senior staff ko ai ana rarrabawa to mutanen banza ga nasu nan asijin so ko mutanen kirki ga nasu a illiyun malam jibi wayannan suna tashi kuma ba a tashi ba wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum kuma wannan littafin da ake rubutu littafi ne da ake rubutun da baya gogewa ba a canzawa ba a ƙari ba rage shine marqum kaman a ce rubutu akan dutse na mala'iku baya canzawa littafin in an rubuta ba daɗi ba ƙari yana nan daram shine kitabun marqum wannan littafin yadda kai abinka haka za gani sai Allah ya ce yashhadul muqarrabun wannan littafin nasu waɗanda suke halatta su ga wannan littafin sune mala'iku na kusa da Allah idan a ɗauki ran mutum za a nan naɗi littafin shi a tafi da shi sama to a kowace sama sama ta ɗaya za a ce ga wanan nan shi ne aka kawo littafinsa kun gani kamar yanzu result ne na nan duniya ai idan mutum ya ci jarabawa za ga ana ta nuna sakamakon shi kamar yanzu a zamanin nan na social media za ga ana ta mannawa ne ya ci jam 300 ya ci jam kaza ko to duk mala'iku ba kowane ma mala'ika ba mala'iku da suke kusa da Allah muqarrabun su za su ringa cewa ga littafin wani a alhaji wani malam wani ko injiniya wani ko dakta wani ko wani mutumin kirki dai ko hajiya wanci muqarrabun su za su gani Allahu akbar Allah ya sa mai albarka saboda ba kowa ma zai gani ba sai na musamman an gane ko shine yashhaduhu almuqarrabun malaiku da suke kusa da Allah su suke ganin wannan abin da aka rubuta a cikin wannan littafin sai Allah ya ce kun ji wannan ko tunda aka girmama inda ake ajama record book din su kasan su ma za a girmama su kenan ko sallah ce innal abarara lafi na'im lallai mutanen kirki suna cikin ni'ima za su more shine ma'ana abin kenan Allah da kanshi ya ce innal abarara lallai mutanen kirki lafi na'im tabbas suna cikin ni'ima za su more kenan Allah da kanshi ya ce ni'ima ko mu mutane mu ne ce mu akwai ni'ima ko irin wanda ya san garuruwa ya san duniya ya zagaya ya ce kai wuri kaza yana da kyau zaga yana da kyau din to walantana Allah ya ce lallai mutanen kirki suna cikin ni'ima malamai suka ce su ne waɗanda ba sa yin tafif ɗin nan ba sa tauye mudu ba sa ɓata lita ba sa zazzage taki da buhun siga da sauran wani abu suna zuwa aikin gwamnati a kan lokaci har masu yadi ma a shaidi suna yin ikon Allah wai masu auna yadi su ma suna cire mita mita Allah ya tsari shi yasa ake cewa abin tafif kuma ko sun yi ba wani abu suke samu da yawa ba dan kaɗan ne kawai ka rage mu wannan lita ka ci naira goma naira ashirin da haka har mutum ya tara haramun ta wargaza shi kuma shi yasa Allah ya ce wailun asara da halaka ta tabbata ga masu wannan aikin Allah ya tsare mu sai Allah ya ce to lallai mutanen kirki fa suna cikin ni'ima za su more da ni'ima da bata yankewa alal ara'iki yanzurun sai dan bada ɗaya daga cikin ni'imomin za su dinga zama akan wasu karagu wasu irin gadaje na mulki na kasaita ba irin yadda muke zama anan ba ƙasa kafa ka tagaje a wasu irin gadaje ne da'iman suna lilo ne suna shawagi ne Allah ne ya sani Allah ya nuna mana shine alal ara'iki yanzurun za su dinga kallon fuskar ubangiji suna ganin Allah suna ganin abubuwa malam duk wani abu wa fiha ma tashtahi al-anfus wa talabbu al-ayn duk wani abu da rai ke so ta gani ta ji dadi akwai shi aljanna wanda baka taɓa ma tunani ba Allah ka sa mu na ciki shine alal ara'iki suna kan wasu karagu malam wasu irin kujeru gadaje na mulki suna lilo da su ne suna yawo da sauransu suna ganin Allah kuma suna morewa ganin wannan abubuwan da ke cin aljanna Allah ya ce ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im idan ka kalli fuskokin su zaka ga alamu walwala ta jin dadi duk mutumin da ya ji dadi kamar yanzu mu da muke ina mu imu anan sai wani Allah ya taimake shi sai ya samu hali ya samu daukaka ya samu kuɗi da ka ganshi zaka ce wani ka canza dan zaka dinga ganin fuskar shi ma ko da ba zai kiba ba amma za ga alamun ya ji daɗi a fuskar shi ko shi ne Allah ya ce ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im zaka dinga ganin alamu gurabu na jin daɗi a fuskar su ma kawai za gane kai waɗannan suna cin hutu Allah ka sa muna ciki yusqawna min rahiqin maktum za a dinga shayar da su wata irin giya wadda aka rufe sealed shine maktum ka san yanzu aka maka coca cola an riga an bude ko wani abin sha ba za ka siya ba in an riga an to wannan abubuwan giya ce ta aljanna ita ce rahik mai daɗi ba ta sa maye ba a ciwon kai to idan an zo ba a buɗe ba da kanka za ka buɗe shi ne maktum kamar stamp kenan ko kuma silin an riga an ɗaure ta kai za ka buɗe kayanka allah zai dinga ba su wannan giya suna kwankwada malam amma dole ya kwankwada ta duniya ba zai kwankwada can ba allah ya tsare mu khitamuhu misk in mutum ya sha wannan giya ta aljanna ƙarshe kamar mutum yana shan fara ko kunu ai za ga karshe za ga gutsatsirin abubuwa ne ko to ita wannan giya ta aljanna idan mutum ya kai karshen shanta sai ya ga kuma wani turaren almiski yana tashi mana in ka kai karshe ai daɗi yana karewa galibi ko in kana shan abu ka so ya kare a nan duniya to aljanna idan mutum ya sha wannan giya ya sha giya karshen ta kawai malam sai ya ji wani ƙanshi na almiski malam ya lullube shi malam Allahu akbar Allah ka sa muna ciki Allah ya ce to wa fi zalika a irin wannan dan abin da muka tsakura musu muka tsakura muku na hawa kan karaga da wannan giya da waɗannan abubuwa to a irin wannan sakamakon da kuka ji falyatana fasil mutanafisun masu gasa su gasa da juna ba a wurin gina gidaje ba da neman mukami da fitintunin duniya a in kana so kai musabaka ta gaske kai rige-rige da wani kaga kafi shi imani kafi shi aikin na adan ka samu wancan dan wannan na duniyar mai karewa ne shekara mai zuwa iwar haka shugaban najeriya ya kusa sauka dole kuma ya sauka wallahi haka ne in ma kara mushi ka ce shekara goma su zuwa ba shi ne ba misali nan zai kare wancan kuma shi ne na gaske shi ne musabaka ta gaske wanda an samu an samu kenan shi ne allah cofi dalika falyata na fasil muta na son a irin wannan sakamakon da za a samu na morewa masu gogorewa masu rige-rige su dinga yin haka ba a wurin gina gida motoci da abubuwan duniya ba sai Allah ya ce wa mizajuhu min tasnim wannan giyar da suke sha ana cakuda ta da wani abu da ake cewa tasnim yanzu kamar ka ce flavor ne kenan wanda zai kara mata dandano na musamman ainan shi tasnim din nan wani irin marmaro ne wani irin idaniyar ruwa ne yashrabu biha almuqarrabun waɗanda suke kurkusa da Allah bayan Allah wanda suka fi kusa da Allah suka fi yin biyayya ga Allah su suke sha malamai suka ce su wanda suka kusa da Allah tasnim ɗin kai tsaye da an ɗebo sai a basu amma waɗanda ba su ba kuma sai an cakuɗa an gane ko wannan sai an ɗan sirka amma su bayan Allah na gargaru wanda suka fi kowa bin Allah to za su sha tsantsan tasnim ɗin ne amma waɗanda ba su kuma sai an ɗan sarka kenan kaga dan ka gane a nan duniya mutum ba zai zo ya ta karatun alkur'ani yana kokari yana imani wai ka ce ladan kuɗi ba ƙarya ne wallahi ko aljanna sai an bambanci duk wanda ya fi imani ya fi aiki shi zai fi samun lada wannan shi ne ko da mun shiga aljanna gaba ɗaya amma wa ya fi aiki to shi zai fi morewa kuma allah ka samu na ciki na'am sai ya ce aina ya shabu halba ƙwararwa innan ladina ajramu kanu min ladina amanu yaqul mujirmai mutanen banza kafirai sun kasance su ne wa muminai dariya a nan duniya kafirai dariya fa suke mana suna ganin mu kawayawa ne kuma haka ne mu kawayawa ne saboda ba za mu dinga keta haddin Allah ba kafiri yana duk abin da ya ga dama ne to suna yi wa muminai dariya wa idza maru bihim yataghamazun duk lokacin da kafirai suka wuce muminai sai su dinga musu izgilanci suna cewa sidem almajiri aboki sunaye dai kala kala dai gashi nan terrorist yanzu wani ya zo ya kashe yara goma sha tara ko amma shi ba sunan shi ɗan ta'adda ba sunan shi goldman ɗan bindiga haka ne si ta mana izgilanci ce ji su ‘yan wahala kaza kaza wadun mata wai sun rufe jiki kaza kaza si ta yin waɗannan izgilanci shi ne ya taba masu ko wa idan kwalabu idan ahalihi mun kwalabu fakihin yayin da suka koma gidajensu kuma sai su koma suna farin ciki da wannan wulakancin da suke muminai suna cewa ai kun ga mu yanzu nan muka wuce yan can wurin suna can yan wahala kaza kaza kaza kaza kaza suna ta mana irin abubuwa irin waɗannan Allah ya tsare mu shine in kwada shine sai su koma cikin iyalansu suna murna da wannan wulakancin da suke muminai a ce kalluwan dan su kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza su almajirai ne su kullun a baya suke wai mata hudu kaza kaza sai ta yi Allah ya tsare wa idara ahun idan kafirai suka ga muminai kalu sai ka ji suna cewa inna haula ila balun waɗannan batattu ne kafirai suna ce mana wai mu batattu ne me bata a wurin su rashin tashewa shi kafiri ana ce mai arni baka da buda ko komai yake yi mu da ba mai sai su ce takura takura takura shine sai su dinga ce mana wai mu batattu ne mun ki bin hanyar morewa da cashewa sai Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin Allah bai aiko kafirai ba su zama masu tsaro ga mu'minan nan Allah bai aiko kafirai su zama su za su dinga bin mu'minai suna ganin me suke yi ko suna morewa ko ba su morewa ba Allah bai aiko su da wannan ba ma'ana Allah ya tare mana fadan kenan ko sai Allah ya ce fal yawmal ladina amanu minal kuffari yaqakun a yau ranar tashin alkiyama mu'minai za su dinga yi wa kafirai dariya a ina alal ara'iki yanzurun a yayin da suke kan karagun nan nasu waɗannan gadaje na kasaita da mulki na kitan aljanna Allah sai ya nuno mana yan wuta wana da ashabun nari ko wana da ashabul jannati ashaban nari an kada wajenna sai Allah ya zoom yayi zooming gashi nan ana kallon yan wuta shine mu'minai mu kuma sai mu ta dariya ha ha ha Mr John ya garin ne Allahu akbar duka sai an musu dariya wallahi gashi dai ayar qur'ani ce fal yawmal ladina amanu minal kuffari yaqakun yau mu'mini za su rama dariya da kafirai suke musu a duniya alal ara'iki yanzurun suna kan gadajen su suna kallon ni'imomin aljanna malam ana taiwa kafirai dariya sai Allah ya ce hal fuwibal kuffaru ma kanu yafalun shin ko an saka ma kafirai sakamakon irin aikin da kasance suna yi a duniya tambaya ce me amsanta e aljaza'u min jinsil amal ke Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaqa abin da kudi Allah ya mamu na nan suke Allah gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum